الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا الصبر عشرين تقول زواج رمضان هجرة دبو دير قريب الأربعين تقول wanda hakan ya daidai da sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsir gwargwadon fahimta Allah ta'ala ya tsara mana ganewa ya kuma tsara kimsa mana ilhama da haske daga wajen da haka ma da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم
Mm.
الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم
Mm.
بالفحشاء والله يعلمكم مغفرة منه وفضلا na'am
والله واسع عليم Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim wato wannan aya batun an ambaci falalar ciyarwa da kuma irin abin da ya kamata a ciyar da kuma umarnin masu ciyarwa su rika ciyarwa saboda Allah ba dan a yaba musu ba ko dan a ga sun yi wata gwaninta ko wani abu mai kama da haka kaga sai Allah ta'ala kuma sai ya juyo hankalin mutane wajen babban banki shi da shela wanda shi duk lokacin da ɗan adam sai abin da yake na alhairi wanda zai samu lada ko ya samu wata falala to fa ba zai yarda ba sai idan ka fi karfin sa Allah ya ce mutum ka fi karfin sa nan zai iya yin wannan abin na alhairi shi yasa abokin tafsir kazi cewa idan mutum ya ɗauko sadaka zai bada to ba zai iya ba da wannan sadaka ba tun daga lokacin niyya da zuwa lokacin ɗauko sadakar da ba da ita har sai idan ya bude budawa kamar yadda za ka bude tsakanin haɓa a da wani sai idan mutum ya buɗe haɓar shedan guda saba'in haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shedan wannan kowanne ya kai cizo zuwa ga wannan sadakar har sai idan ka buɗe ta wannan ka buɗe ta wannan duk kuma abin yana yana nufantuwa ne wajen kokarin kwaɗe ka wajen yin abin alkhairi ne sai dinga kuma ai ba kai kaza ba gidan ka na da kai ko ai ba ma ka zo ke sallah dan me za ka ba da kaza ya dinga yi ma kala kala sai idan zuciyar ta karfafa tarin da yake nan din sannan za a iya yin wannan alkhairi shaitan sabarin haka manzo Allah ya faɗa sai mutum ya buɗe haɓarsa sannan ya iya samun damar da zai yi sadaka da zai rike ma da gari iri iri kala kala ai ba da zai ba ba ba biya kudin makaranta ya nan ka ko ba kai kaza yanzu ka yi kaza mata ka tana da shi har ruwa za ta ka ka yi kaza ruwa zai ma da ruwan suna zai rike ma ta kadiri na banza na wuce ko kuma ai ka sanya kayan duka gonar ka tana son noma sai dai kowane ciya ɗin da akwai irin zigar da zai ma sai ka wanda yake Allah ya taimake ka karfin sa sannan sai ka iya yi to shine a cikin wannan na tafsirul kafirin a wanda yake fassara wannan ayat cewa ash-shaytan ne ya da kuma fasara shaitan yana yi muku alƙawarin talauci da buƙatuwa da abin da za ka bayar zai gwada su ai kana buƙata to shi kuma Allah ta'ala ya yaba wa bayansa al'ansa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewar wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa suna fifita mabukata akan kawunan su ko da suna da matsananciyar bukata kan wannan abu haka nan suke ɗauka su bada sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulai hum al-muflihun duk wanda aka kiyaye shi qawlu da rowa ta zuciyarsa to waɗannan fa su ne waɗanda suke rabon da ranar lafiya duk wanda zuciyarsa za ta kawo mai irin wannan takadira na kenan ba kai kaza ba ka yi kaza ba kai kaza ba kaza ma ana bukata gidan kaza ma hakan ya sa ka yin aiki alhairi amma sai ka kiyasta kai aikata to Allah ya ce waɗannan su ne humul muslimu su ne masu rabauta haka jama'a idan ka zo wani abu na alkhairi za ka yi kai gawa in ka biya wa zuciya ai ka ga ba za ka yi aiki da haini ya sa masarar Allah ke cewa wa khalisul nafsa wa shaytana wa atihima wa ilhuma mahaba al mushaf al sahi ولا تدعي منهما خصما ولا حكما فأنت فأنت تعرف كيد الخصم والحكم إذا الشيطان da zuciya suka haɗo kai suka zo sun gana karfe ga zala a kai to ka saba musu kuma ka fitile musu karfe yadda ko da ko sai a tunaninka abin da sun kawo ma kamar da gaske ne nasiha suke ma kamar irin wancan da gare ai matan da kawo sai ka yi kaza na alhairi ka ce baki tsawon kai ma tana bukata gidanka ba ai kaza ba in ka ga biye ba ce nan to ba ba ka da lokacin da za ka yi alhairi kuma shi zai hada kai da zuciyarka ne wajen a tabbatar da ba a yi alkhairin ba kai zama wannan kaddara kaddara kuma ko kai waye ko malami ne ai ba kai kaza ba kai kaza ba ba ka asalin iyali kan misali ba kai kaza ba to saboda haka ta aiki ne na shedan wanda shi kuma da zuciya yake haɗa sai malami yake cewa wala tudai minhuma khasman wala hadam da shi shedan da zuciya kar ka yi masa biyayya to daya kamar abu to husuma ne shekan daya kuma zuciyar ita kuma ita ce al'ali wanda za ta yanke wa hukunci cewa ba za a yi kazanin ba ita to karfe musu biyayya fa an ta ta'aru ba kai da kasu wani haka ne ai kai ka riga ka san makircin alƙali da abokin shari'ar ka idan suka haɗa kai da Allah ya a ce alƙali da abokin shari'a wanda suke gwamza suka haɗe ma kai ai ka san wannan inda suke hana kuma ka yadda ai an kai ka kasa kuma da ka shaitan ya yi kuma fakra shaitan yana yi muku alƙawarin talauci da buƙatuwa shi zai dinga kawo maka amma kuma gefe guda wa ya amuru kun bil fasha yana umarta ku kuma da alfasha sho ibrahim radiyallahu anhu a cikin ya tafsir ya ce kullum fasha ibn qur'an ma'anaha al-jina illa fi hadha al-masal duk wata alfasha da za ka ji an faɗa a Qur'ani ma'anar da shi ne abin da ya shafi zina ko luwaɗi ko madubu ita sosai dai a daidai wannan gurin ita wannan alfasha ma'anarta alhukul ruwa ruwa ce ɗan ke umarta mutum da ruwa da makewa da kankanewa ba daga Allah ba ne wanda daga shaidan ba kuma daga zuciya Najeriya ba daga shaidan saboda shi wannan makalkalewar da makewar da kuntatawa da ƙauro idan suka yawa a zuciyar mutum ko zakka wani ba zai ba da ba yasa ba a san sai su ake zuciyar mutum ta zama toyar watatta in Allah ya baka alheri a ga ka yalwata wa kanka ka yalwata wa iyalinka na kusa da kai sun samu yalwata amma in ka saba duk iya alherin da Allah ya ba kullum kana nan a talauta a wahalce da mutum ya kalle ka ya ga talaka matalauci ya ga wahalalle kai ba za ka huta ba na kusa da kai ba zai huta ba iyalanka ba za su huta ba to in abin ya ci gaba ciwo ne ai sai ya kai ga matakin da har da kama ba za ka yi ita ba to za ka ji kashin a ce har ka fitar da kaza ka bada sai ka ji mutum ba zai iya ba isa ma yake cewa wa iyyakum shuha cikin wani hadisi ko ka shaidu ku da fatwalan da qaul fa innahu ahlaka man kana qablakum ko hamalahu ala an sabaku dima'ahu wa ta'allu maharibahu ka shaidu ku da ruwa mako matwalan shi ya halakar da al'ummatan da suke gabo ku ya rika daukar su akan suka rika zubar da dinainan su kuma suka rika halatta abinda Allah ya haramta musu da haka kar mutum ya zama irin wannan akwai irin wannan da na taɓa jin labari ya mara da Allah ya tsaye irin wannan bai makoɗin da ruwa da ƙauro sai wata kuɗi ya yadda masu ɗan kauri sai abokai suka ɗauka aka ji aka zo abinci mai kyau da kaza kan mai irin wannan kuma da ya ga na wani kuma to kuma alhamdulillah zai kuma tafi tafiya aka ce ga abin suwa ne amma gaba ne za a ce a zo aka fara ci shi ya fi kowa ci da salama ya yaƙi tunyaye waye ya dinga yi da abincin ya kusa kuma wallahi wanda ya gaya wannan labarin na yadda da shi da abincin ya kusa karewa sai ya ɗauki ba da ya ruga da ruwa ya je ya kashi tunyawa shi kenan to abokai shi ne bayan daga baya an gama komai suka ce duwa ne ba kana da wasu kuɗi a cikin ka ba sai haka ya ya aka yi su suka ai su ne ta yadda muka ɗauka aka ce aka ce wannan gara ta ce an ce Allah sai da kuka kuka ne ne to Allah wannan ba shi lafiya bane wannan ciwo ne saboda alaka kaga zuciya ta shi tana wasu amma ba zai iya tsaye zuciya tana bukata tana muradi to wanda ya hana kai shi kana tunanin zai iya ba yayansa zai iya ba matansa zai iya taimako abokan su irin wannan abincin su da suka taimaka mai ma ɓacewa ya daga bayan ruga su so da haka a taƙaice ita ruwa da makoma a kai ne wani kuma ma'aiki a wani hadisi yana cewa ayyu da'in adwaqu min al-bukhul yace ka wata iriyar cuta ce ta fi tsanani ta fi wahalar magani fiye da ruwa annabi alaihi salatu wassalam kuma sannan ka daina kwanta ta kan tsoron saboda jin tsoron wai talauci a nan gaba a amana in Allah ya baka wadata ka farka gurinka wallahi kuwa ka sai abin da ya kamata ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so ka tsaura tufafin da kake so ka zauna gidan da kake so inda Allah ya wadata ka kar ka kunta ka kai in kunta ka kanka to hadisi yana cewa annasu min khawfil fakari fi fakari manzo Allah ya bada wannan mutane saboda jin tsoron talauci kuma suna rayuwa irin ta talauci Allah ya baka da yawa amma saboda jin tsoron wai in na in na in na in na siyar in ne kaza in ne amfani da kaza in na yalwata wa kai na na yalwata wa iyali na ai za su kare tsoron haka kuma sai ya sa ka rika rayuwar talaucin da kake gudun ka ba a bawa kuma to ina wa yin yadda anan talaucin da kake gudun kare ba to yanzu ma cikin irin yanayin ka kai haka manzo Allah ya ba da haka jama'a ko zuciyar ka saba ruwa ya saba kauro da ruwa irin wannan ka ce a uzu billahi min shaitanir rajim ka saba masa in Allah ya baka ka yarwata wa kanka ka yarwata wa iyalinka ka yarwata wa ƴaƴanka ka yarwata wa wasu kada kai ma kar ka zama wanda zai rika tunanin idan ya yi wa kansa alhairi da zaro amma kuma gini guda ba a ce mutum ya yi ɓarna ba kar mutum ya zanto mabandanci kuma ya rika yin hidimar da ta wuce samunsa in mutum yana haka kuma ya karya kare da iktisad wanda manzo Allah ya ce al iktisad nisful ma'isha mutum ya rika komai saffa saffa kar ya kula kansa rabin rayuwa ne wannan shi kuma da ko ya amurku bil fahsha yana umartar ku da ruwa shi ce nan din da kaji ruwa a zuciya ka to daga shedan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu shi kuma Allah ta'ala ya nemi ku alƙawarin gafara daga wajensa ta hanyar siyarwa ne ba jiya na kawo mana hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato sadaka as-sadaqa tudjibu al-khadi'ata kama yudjibu al-ma'u an-nar sadaka tana kashe duk wasu zulmai yadda ka san idan wuta tana sai ka yebo ruwa ka zuba mata za ta mutu haka zulman mutum suke konewa idan yana suke mutuwa idan yana yin sadaka kuma cikin ruwan adam ko da yake cewa inda yake cewa wa sadaka ko sirran tukar sirrin kada idan ba mun bai ba sadaka musamman abu ya tana kanka da zubai in mutum na yin za ta shi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu Allah ta'ala ya nemi ku alƙawarin gafara daga wajensa idan kuna yin sadaka kuna alkhairi kuma mafificiyar sadaka wanda za ka siyar da matarka da yayanka kamar yadda kwanakin baya na kawo mana hadisi manzo Allah ya faɗa haka dinar da ka ɗauko kana ba mutane ka ba wani ka ba wani ka siyar da su hali wanda ka bayar aka yi girki a gidanka ya fi lada haka manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam to Allah yana muku alƙawarin gafara daga wajen kuma fadlan da kuma falala falala din malamai sun fassara ta da fassarori da yawa akwai dai falala shi ne ƙaruwar arziki din domin alfadalu kamar yanzu idan dai ko idan na iya sura sai shi ne yatta abin da yake ya wuce bukata to Allah ya ma alƙawarin in dai kana badawa to zai ta azurta ka abin da ba za ka iya cinyewa ba shine wa fadlan din Allah ta'ala ya yi muku alƙawarin yatta a cikin dukiyar kun kun dai kuna badawa to Allah ta'ala kuma zai ta karuwa yadda ba za ta kare din ba daidai da hadisin ma'aiki ma na kasar sadakatun min mali dukiya ba ta rage yawa saboda sadaka bai in dai sadaka sai dai wanda ne kuma da amma ba dai sadaka a ce ta lalata wa mutum dukiya ba to sai kuma akwai hadisi na al-Imam Bukhari wanda ke ƙara da hukumar fassara waɗannan malaman مال يوم يصبح العباد فيهم الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم عالي ممسكا سلبا ويقول الاخر اللهم عالي ممسكا سلبا wannan hadisi tabbatacce ne ma'aikaci kowace rana mala'iku na farkowa guda biyu ɗaya addu'a da yake Allah duk mai badawa Allah kai ta mai da masa kai ta ƙara mai kai ta mai da masa ɗayan kuma yana cewa Allah duk wanda ke rikewa Allah kai ta zama shi da asara ita samun asara قال يا قرب الله يعيدكم مغفرة منه وفضلا wasu kuma suka ce a falala ana ne falalar siyarwa inji ba sai wannan kankara din to sai da cikin sai ba kankara kadai take gudawa falalar din ba a da kankara samun lafiya shiryuwar zira'a an gane ku abokan hulɗa na ƙwarai da sauran su ga iri iri sun kuɗa sharri duk shi ne falalar din nan to kuma duk za ta dauka wannan aya akan cewa shi ne wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim Allah ta'ala me yalwa ne kuma sannan masani da abin da Allah ta'ala ya ce zai bada yana da abin da zai bada duk abin da kuma Allah kake yi kuma Allah ta'ala yana tare da shi wato ba zai ba zai ki ba ka sakamakon shi ba inda yana shi kai din da yana tare da abin da ke نعم يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء نعم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا نعم كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الله أكبر الله تبارك وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد, فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة Allah ta'ala shi ne wanda yake ba da hikima alhikima a nan gurin an ce shi ne al'ilmun nafi ilimi amma kuma mai amfani shi ne alhikima to Allah yana ba da ilimi mai amfani ga manya sha wanda ya ga dama to Allah ta'ala ta ba mu ilimi mai amfani saboda manzon Allah ba ya ce mana sallallahu ilman nafi'an وتعوذوا من علم لا ينفع idan za ku roƙi Allah ilimi ku roƙi Allah ilimi wanda yake sai amfani ku rika neman tsarin Allah daga ilimin da ba zai amfani ku ba domin ilimi idan bai amfani ba ya zama kayan nauyi kayan wahala an gane ko kuma amfanin ilimi yadda Abu Hanifa ya faɗa shine aiki da ilimi din kuma shi ma ya istinbadi daga hadisin ma'aiki kullu ilmin wa balun ala sahihi illa man amila bihi duk wani ilimi da kake gani musiba ne wahala ce musiba ne ga mai wannan ilimin sai dai wanda ya aiki da ilimin kawai an gane ko mana aqil dakta aqil imam na Kano marigayi cikin wata kasida da ya samu sa yana cewa da ilimi zai taru zai cika ɗaki in ka ƙi yin aiki da shi ka ɓata tun muna yan aji ɗaya ake mana wannan da ilimi zai taru zai cika ɗaki ko ilimin ka ya cika masallacin da lantarki duk ka haddace su in dai baka yi aiki da shi ba to ka ɓata ma'ana ba zai amfani ka ba akwai kasidar da ake kimar ta futtu kan ilimi ya yi ta yana cewa wa hazartu ala Allah fihi bi tawfiqin alimta fa hal amilta ya kai ne neman ilimi to baka rika kiyayi ran da Allah zai tambaye ka da zargi yace na san kai ilimi to kai aiki da ilimin tukuna kai aiki da shi to ka kiyayi wannan tambayar ka ta amsa da za ka bada akai da haka jama'a ba girin girin ba ko kai mai ba karatun ba da ɗaukar littattafan da sauransu ba shi kaɗai ba ne manufa shi wannan wasila ne idan aka yi bene hawa goma da Allah Allah za ka yi kaje kanka haye to alaimu a kan abubakar asgar mutum mai ta'alimi ya ce wa inna ma sharufa ilmu li kaunihi ne wasilatan ila taqwa allati yastahiqu biha marbul karamata inda Allah wa ta'ala al-abadiyya ilimi ma duk girman da ya samu dalilin shi saboda ya zanto matattakala ce zuwa ga tsoron Allah wanda shi tsoron Allah shine mutum zai cancanci samun wato arziki na har abada da kuma girma a wajen Allah amma da ya zanto ba haka ba ila kai ka koyi ilimi ne dan ka rika wa mutane cin kawo aikin banza ke ko ka koyi ilimi dan ka samu duniya da shi aikin banza kenan ko kuma ka ka koyi ilimi don ka samu yawan mabiya da shi shi ma aikin banza ne wannan za ka shi ilimi ana koyan shi ne don a wanzar da addinin musulunci domin idan babu ilimi addinin musulunci ba zai wanzu ba sai ga an kama tsubbace-tsubbace tsafe-tsafe shirka-shirka ga yanan dai sai addini ne gurɓace ya lalace irin yanayin yadda shi Usman bin Fodi ya samu kasar nan a haka haka ya same dan ba musulunci ya gawa a Najeriya ya same su da musulunci amma kusan ya mutu ana tsalla amma bai hana a yi furta ba bai hana a yi a yi tsafi ba bai hana a yi bokanci ba da sauransu so da haka Allah ta'ala ya ce wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran kaseeran duk wanda aka ba shi ilimi mai amfani kai hakika an ba shi alhairi mai yawa zama an gane wannan ko Allah bai ce wanda aka ba shi hikima mai yawa ba shi ilimin da wasu ayat zuwa ce wa ma bukitu min ilmi illa qalila to ko ka dan ka sani in da kai aiki da shi ya amfane ka to fa qad utiya khayran kaseeran ai malam namu liman ya taɓa ba mu misali na wani mutum ya zo zai fara koyon littafin ahalar da ya zo da littafin ya fara yana ana tafiya a wani mayu a ko mene ne ma ya zuba ala mutallafi da sauransu wa ya zuba alai kaza sai aka fara hanyar ana karanta wannan aka masara da sai yake aka ce ka bude a cikin wani karatu ta ai an gama karatu sai kuma na dawo ya isa ka wannan abin da aka ce yana wadaba a kan zarin sai ne ya ya gubar maya da zuciyarsa ya ga takarha cewa sai iya yin wannan abu sai ci gaba da yi a rayuwarsa sannan ya dawo wajen malam sai da sai a fassara na gaba aka fassara ne na gaba kalmar gaba ita ma ya koma to cikin cikin lamarin Allah da hikimar Allah kafin ya gaba wannan wa ya zuba alaihi din wa ya haru alaihi Allah ta'ala ya yaye masa hijabi ya zama ɗaya daga cikin waliyai na Allah saboda aiki da ilimi aiki da shi shi ya haifar mai da haka to kaga ba ilimin ka ne ba aiki da shi ya fi wahala tabbatar da kayi aiki da ilimin da kake kake da shi domin idan kai aiki shi ne zai amfane ka shekh mal ibrahim jilani za a kai shekara ta kai wani ishirin ba zan mantsi ba an yi wani wa'azi na fikiyan islam akan bakon ruwa wani lokacin wa'azin ba ba a tare ba sosai da aka zo sai ke ba da misalin wanda baya aiki da ilimi ya ce ga wani mutum ne da ya sababbin kaya masu kyau aka gyara aka goge aka yi masa komai da hula da takalmi ko ni ga sunan masu tsada amma sai ya kawo su a cikin leda ya rike haka kayan da yake sanye da su duk sun kone sun lalace duk sun yayyage ga su waɗannan su kuma ya rubuta yana tafiya da Allah wannan kayan sababbi sun amfane shi wai kuma sun yi sai a tambaye shi a ce to kai bawan Allah wannan sababbin kayan to ka sanya mana ga ta nan duk kayan ka sun tsobe sun lalace sai ta ainihin ko nake da sababbin kayan da duk cikin kunan ba da irin da hula mai tsada da takalmi mai tsada ya ce ga sunan gurin yana nuna a haka kaga wannan ba hijira ba kuma sannan ba su amfane shi ba sai idan ya sanya a jikinsa ne sannan za su yi mai ado ko dan ya sanya haka wa mai san kaya ne haka to dan kayi ilimin komai ilimin da kai amma ba ka aiki da shi da kai da wani zahirin da bai san uf a ba duk halin ku yin da ne duk shagartaka da zai kai ma irin ta za ka yi to duk ɗan kai sai ma a koma kan zahirin وعالم بعلمه لم يعمله مؤذب من قبل عباد الوطن حتى wani malami yace yace ai malamin da bai aiki da ilimin sa ma ya yi ban haushi dai yanzu na tabbatar da an kawo kofuka an kawo kofi da guba a ciki sai wani wanda bai san da guba sai ya dauka ya sha ya sha rabi ya ce sai wanda shi kuma ya san akwai guba sai ya dauka duk da aka ya sha ya shanya ragowar duk idan suka mutu ya kamata a tausaya mu wannan bai sani ba ya bai san akwai guba ba shi ko wannan wanda ya san akwai guba an shi kila wani ma idan bai tausaya da sa Allah yana isa ma Allah ya ƙara to da ai da gangan yana tare da akwai guba kuma ya dauka ya sha har da mu da mu wancan a ce to irin ma ba a dan zarge shi a ce me yasa bai bincika ba ko amma da shi za a ce bai sani ba yasa ya dawo to Allah ta'ala ka ba mu alheri da yawa ka ba mu ilimi mai amfani sai Allah ta ala ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba fa wanda ke wa'azuwa da irin wannan wa'azi sai ma abota hankula mai hankali na hakika shi zai gane in aka ba mutum ilimi to ba an ba shi an ba shi alheri da yawa sai na al-imam Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wata magana wannan sadaka din idan ka dauko ta zaka ba shi ma Ibrahim ya kawo magana za za ta magana to biya sadaka irin zaka ba da sadaka za ta ce kuntu qalilatan fakattarta ni da san yan kaɗan ne yanzu ka mai da ni mai yawa ai ga masalin habbatin ko idan ba manta ba da ni ga ni yan kaɗan ce amma yanzu ta sa zan zama da yawa kuma wa kuntu sakira ta fakan barka da ta ni yan kan yan karama ce yan mutulu ga iya za ka bai da ni babba inda duk abin da aka bada shi dan Allah da abin da misali yake a kawun din ka aje da kuma a ce ka sanya a cikin akawun din Allah wa me girma na akawun din Allah ko ana gina makaranta ko masallaci to to da na kasance yan kankanwa ka yawaita ce kuma na kasance yan karama yanzu kuma ka girma ni kuma wa kuntu aduwan fahabtan da san ni makiyar kai amma yanzu ka mai da masoyiyar ka wanda aiki zan ma a lahira wanda za ka shiga aljanna wanda kuma na duniya ka bada hisabi za a dinga sha kuma wa kuntu maharusatan kada an sani harisatan da san ni gadi na gaske ko an ce wani mutum yana sallah an yi wannan kissa an yi ta ku sani yana sallah ka san wani lokaci aljihu ko in ka sa kuɗi sai ya sai kuɗi ne su rinjaya wani lokaci aljihu babba ne irin aljihun wani ya yi ruku ya sa hannun ta haka sai suka ba ba kudu Allahu akbar sai ta lalaba ta sai ji ta kasu sai yawa an yi wannan wallahi sai ha ta lalaba da da ya zuwa sai kun bakale wani ku ne da kaga wannan ya san da wannan sallah ko kuma dai Allah kalle sai an yi masa ba'adi domin ita magana a cikin sallah idan da gangan ne to sallah ta bace idan kuma da rakana ne an gane to sallah sai dai a masa ba'adi to shi ma dai wannan da zai ayi rakana ne to da hankalin shi ya zo ya fata kila kudin suna da yawa yadda babu ya babu su kuma yadda ashe suna wato yana ne malin za a ce anan ba ba a tsara bakin to da kaga ashe mutum galin kudin sai yake yace fa da an sani har kasan yanzu kasan ya ni ke galin ka ka tura ni da yanzu gadin ka nake yi ba mai ce sai inna sana'i al-ma'ruf ko ta kima kare a cikin ba aikin alhairi taimako da aikin alhairi suna kare muguwar kada nawa kenan hudu da kuma wa kuntu faliyan da bada akali bajiyar da tan ni na kasance karewa zan akwai mutumin da idan ya dauko dubu goma a tefanin gidansa a ranar za ta ƙare tsaf an gane akwai ne ranar za ta ƙare wani ma sai ya ƙara da wasu kudu inda komi sai an siya ta gashi dutse ƙarewa da ke ko to to yanzu da na kasance mai ƙarewa faɗa alkali ba ki yadda yanzu ka sanya ni mai wanzuwa wanda ba zan taɓa ƙarewa ba to shi idan ka ɗauko sadaka za ka yi sai ta yi wannan kalmomi guda biyar in ji imamu ali karramallahu wata da ka يجب للصدقات كف
إن تبدوا الصدقات فنعما هي نعم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير to bayan mun yi wancan akwai aya wa ma an fakatu min na fakatin ko ai ita ce ya kamata ya zago to ai sai ya zaga duk ba kuma an fakatu min na fakatin وما أنفقتم من نفقة أو نفرتم من نفل فإن الله يعلمه na'am وما للظالمين من أنصير
na'am to wannan mazabanci wancan in su bude sadakatun ba shi bane yayi kuskure ni ne na ce mai ni na karanta mai ita da shi gayyata ni na tsallaka daga nan kuma sai ya ga kawai ذاك الله تعالى يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة جاء من نفقة السير ندق ولا أبن سيروا كومي أو نذرتم من نذر وكما أبن نفقة يبقى تنسي shine alƙawari na cewar na ɗaukar wa Allah alƙawari sai na yi kaza min nazarin na daga wani abin alƙawari na ba fa inna Allah ya'lamu kuma sai kuka cika alƙawarin ku shine abin da aka gani to Allah ta'ala yana sanar da wannan wa ma lil zalimin min ansar az-zalimin su ko ba su da wasu wanda za su taimaka musu Allah ta'ala ya kare ku in tubul sadaqati ai kira ta da ba ai kame ne ta ba in tubul sadaqati fa ni'mani wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala yace in tubu duk sadaqati idan ma dai kuka bayyana da sadakoki mutum yazo zai sadaka sai yayi ta a bayyane kowa na gani gidan alhaji wani ana raban ko ko ko ko kudu ko ko sai ga almajirai sun sun yi sun yi sun dole tsari daga an bayyana ko ko ga alhaji wani sun yana karamar zakka a kohon gidansa ko a wani guri Allah ta'ala ce fa ni'im ma hiya to ita ma wannan madalla da ita an gane ko Allah ta'ala ya yaba ko sa mutum sai Allah ya madalla da ita saboda a cikin hakan akwai zabarar da waɗanda ba sa yi su ma su riƙa yi shi ne fa'ida bayanar da sadaka ba fa'ida bayanar da amma alkhairi in dai ka san zuciyarka ba ta nufi ba ta yi nufin riya ba ko ba ka ji tsoron za ka za ka zuwa ga riya to bayyanar da sadaka akwai fa'idodi cikinsa za ka sa mutane da yawa waɗanda su ba su da irin wannan zuciyar yin sai su ji kishi su a su ma bari su riƙa yi ka ka taimake su kuma gehe guda kuma ka taimake talakawan da su ma za a riƙa ba an gane ko akwai wani gari shi wannan ba zan faɗi garin ba wanda ba Allah zai gina masallaci har rusa masallacin ba nake tunani ba ma sai ya gyara aiki idan aka samu wani sun abokai shi aka ce to yanzu ya zan bai famfo mana da ya je sai same shi ai ai alhaji wani an ce yanzu kuɗin da ai sun tsari ba ka da kuɗi yanzu ba ai kuma ka kuɗi da an shiga masallaci sai ka rushe ka gaza ya ce ni dan za a ce ban da kuɗi haba gobe kawai aka fara su zuba kayan aiki da sauransu kaga dabara ce aka yi mai dan ya zo ne ya yi alkhairi to irin wannan dan kai wani abun da zai zabarar da wasu su zo su yi abu na alkhairi ba laifi ba mun san cewar hadisi na cikin riyadu salihi lokacin da wasu mutane dangin manzon Allah ne alaihi salatu wassalam suka zo cikin yanayin talauci da sutura mara kyau ma'aiki suka su ta ba ba daɗi lokacin azhar yayi aka aka yi sallah ma'aiki yayi wa'azi akan a taimake su sai ga wani mutum ya zo da wata kasuwar kasa da kayayyaki da yawa kamar hannun shi zai gama ɗaukar ta ba ya ajiye gaban manzo Allah an ce fa ta ba Allah sai mutane da suka abin da wannan ya kawo da yawa sai mutane suka dinga su ma kawo aka ta kawo an ce mai ruwa ya ce har sai da daga kawamai da min al-ba'ad wa siyam tari biyu na abinci da na tsira sai daga fuska annabi tana ta kalkali ka anna hamud hadan aw muzhaba da biya kamar an shafe ta da mai ko kuma kamar zinari sai manzo Allah ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqus zalika min ujurihim shay'an yace duk wanda aka ga wani abu da alheri sai ya bude asusun misali yanzu ana neman za a gina wata makaranta ko wani masallaci ko wani kwamiti na mara na marayu ana cewa to ga yana an bude daga ka ni na bude da dubu goma misali ko dubu ɗari to daga nan fa ka sanya wa kanka asusun alheri mai dubu ɗaya ya bada yanzu kuɗin ka ka bada dubu ɗari da dubu ɗaya in wani ya bada dubu hamsin yanzu ka ka bada dubu ɗari da hamsin da ɗaya har inda miliyan ɗari za a gina wannan abu duk sai Allah ya baka ladan su saboda kai ka fara kai ka karawa mutane a sana su gaba da da fata an gane wannan so da haka wa fi zalika fa laysa nafasul mutana su duk abin da za a yi ko kana da kadan ne ko ka bada wannan kadan ne shine wanda zai amfane ka Allah ta'ala ka sa mu yi haka wa ma'a bakatu min nafaqatin aw nadhum in kullu sadaqati fa lillahi idan kun bayyana da sadakoki to madalla da ita wa in tukbuha wa tu'tuha al-fuqara idan kuma kuka rika boye ka kuka bada kuka rika bada ta ga talakawa mabukata a boye ba wanda ya san wanda ya bada kawai sai dai ga an kawo ma shagali al'amura da yawa wa ya kawo oho ka dai mai addu'a masu bada sai ma haka kila alhakin ya ki gaya masa ya ki ya ki ya ki yadda sanar da wanda ya bada to Allah ce idan kuke haka wasu mutuwar fukara kuka ba mabukata fa huwa khairu lakum to haka kuma shi yafi muku alkhair wa yukaffiru ankum ko wa nukaffir duka Allah zai kankare muku zunubanku ko kuma za mu kankare muku zunubanku wallahu ma ta'maluna kabir Allah ta'ala mai cikakken sani ne da abin da kuke aikata to kaga wannan aya duk ta ba wa sadaka ko ta bayyana ko ta goyi to sai mutum ya aura ya gani in ka tsoron fadawa riya to a yafa maka alhairi ka boye idan kuma ba ka ji tsoron wannan kuma a inda kuke akwai raunin masu yin alhairi kuma ga matsantsan yin alhairi amma ba su yi to gara ka zo ka yi ka a bayyana dan ka zaburar da su su ma su riga yin alhairi wannan shi ne darasin wannan aya Allah ta'ala ya samu dace laita alaikum hudahu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نعم وما تنفق
na'am na'am وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wannan aya tana da dalilin saukarta an ce ma'aiki ne alaihi salatu wassalam sahabbai suna siyar da mushrikai yahudawa miskinan yahudawa da mushrikai kafirai sahabbai da suka samu wadata sai suka rika ba su alhairi kuma ko yanzu ba ana ba kana da makwabci kirista ka taimake shi hakan ma yana iya sa ya shigo addinin musulunci ina fata an gane wannan ko ana sallah ka ka zuba mai abinci da nama aika mai gidan duk cewa ba musulmi bane ba zai sa wai ka gidda roƙe shi ba ai rai ne kuma Allah ne ya halitta wannan ran da haka da ya zanto talakawan musulmi sun yi yawa sai manzo Allah ya ce to ku kyale talakawan kafirai ku dawo ku taimaki yan uwan wannan shine abin da wasu malaman suka wada wasu malaman kuma suka bada ma'anar da ta karu akan haka suka ce manzo Allah ne alaihi salatu wassalam yake cewa sahabbai masu wadata yadda na kuna taimakon mushrikai da yahudawa da dukiyoyin su talakawan cikinsu to ku daina kila wahala ta sanya su zo su karɓa addinin musulunci so za su ga suna buƙatar taimakon ku to kuma yanzu tun da kun daina za su ga cewa to in suka shigo addinin ku za ku ci gaba da taimaka musu to shi kuma Allah ta'ala sai bai goyi bayan haka ba cewar a'a ka ci gaba da yi wa mutum abin da za ka yi mai na alhairi ai shirya a hannun Allah ta tashi ko ba musulman bane wannan abin yana iya jawo hankalin tashi in Allah ya sa shirye yadda sai musulunta in kun ba shirye bane duk yadda za ka yi mai kyau da tawar ba zai taba musulunta nan ba kuma duk yadda za ka hana shi ba zai taba musulunta ba kuma yanzu idan ka ga wani kirka ko bai hude cikin wata bakar wahala ko kuma bai da kuɗin magani na asibiti ko za a yi mai siyasa bai da kuɗi sai ka biya mai za fa a baka lada fa kar ka tunanin wata yi aikin banza a lada za ka samu sosai na tsamar da rai daga halaka wannan kafircin nasu da yahudancin nasu da waye da shi da kirka shi ba za ta hana ka samu ladan bai idan ka taimake shi a gane wannan da kyau to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya sai laika alaika hudahu ai shiriyar su ba ba akan ka take ba ya rasulullah an gane ko laisa alayka hudahu shi ba Allah idan zai wa manzon Allah magana sai kaga ya lausasa ta ya tausasa ta ya sanya wasu abubuwa na girmamawa a cikin ta kaga Allah ya bar suna annabi dan kai gaci to ya kai wa da baka isa ka shirye da su ba kaga haka laisa alayka hudahu shiryar da su ba a gare ka yake da a baka wata wannan jinsu ake ba annabi za ya magana ba Allah zai yi magana amma me fassara abasa Allah cikin dalibai me fassara abasa abasa ya daura fuska Allah ba magana yake annabi amma shi ake yi kamar da mutumin baya gurin ya daura fuska Allah bai ce manzon Allah abasta wa tawallaita an ta asal a'ama ba bai ce ka daura fuska ka juya baya saboda makaho ya zo mata kuna fata sai aka ba da abin kamar wanda bai da ya daura fuska ya ba da baya saboda makaho ya zo masa to da aka zo wajen maganar shiriya sai Allah ya biyo da maganar kan kaidarsa wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fa tanfa'ahu dhikra wannan Allah kenan da manzon Allah Allah kenan fa Allah mahalicin annabi wanda shi ne komai na daraja ga irin yadda yake mai magana sai da Umar ba za ka ji inda za ka gane wallahi masu cewa ba su neman taimakon annabin nan suna kan hadari shi sai na Umar ba sai da ya so ya kashe wani mutum saboda kusan ji idan zai yi sallah sai ya rika karanta a masa wata wannan yace me yake nufi to in ba yana yawan jin dadin ni wannan kalmar me ne kamar kuma mai tawa haka ce ba a rasa jin annabi Qur'ani ne ba ce ba a rasa jin annabi tare da shi yake irin wannan abu amma duk da Qur'ani gurare gurare to in an je karanta abu wata ran kuma ya karanta wata mana amma ko da yake a masa wata wanda an ja abul a'ama sai na wani zuwa lafi ka bari in ba haka ba to to yanzu ka ga inda ake zukaddara a zamanin da yana wani sai a ce shi wannan wanda yake bai bai san taimakon annabi ya faɗa haka sai wallahi sai na wani ya kashe shi a gaban sai sai na wani sai ko a kamar suna da kuce ko shi ba ka bukatar taimakon shi a gaban sai da nagoma ko gaban sai imamu ali ai za su yi wannan ciyawa kawai so da haka tsakani da allah wallahi kamar yadda na faɗa inda a ce wanda muke fahimta ne ya faɗi wannan magana yadda za mu hau kai shi ya nufin ka wannan saboda za mu ga wata guba ce za ta shigo cikin mu amma wani abin da ya sa za ka iske masu hankali cikin bangaren abu su kansu ba ka goyon bayan abu irin shi amma kuma son zuciya ya rage ga wasu daga cikin malamai na bangaren idan su kuma suna goyon bayan shi wajen su zaka goyon bayan shi akan wai lamarin tauhidi to ai lamarin tauhidi daban yanayin wulakanta annabi daban kan yanayin wulakanta annabi kan wannan ake mai dan gane ba kan tabbatar da tauhidin ba cewar kowa komai Allah ke yi ai wannan duk musulmi ma ta haƙi duk taimako ai Allah ke yi domin ta za a buga misali a ce ba a sanna annabi ai nan ne matsalar take a buga misali da wani malakan daban amma kuma sai a ɗauko ma'aiki saboda rayuwar ai kaga rayin da yake duk a rasa wanda za a ɗauko har ma cikin annabawan misali sai a ɗauko shugaban duka da shi za a ɗauka ne a bari ta tsakani da Allah wannan abin tuba da gare shi ya ba kai wallahi tuba wannan shafi da aka rure shi to ba mu san irin musibar za mu rika faɗawa ba a rika ɗauko ne ma'aiki a rai ana irin wannan abin da shi akwai haɗari Allah ta'ala la ta'kunna bima fa'ala subhanahu minna Allah ta'ala ya sa duk wanda ke da wannan itikadin ya tuba ya sanye ya dawo girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ta'ala ce laika alaihi hudahu ai shari'ar su ba a gare ka take da ya rasulullah walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah ta'ala shi ne yake shiyar da wanda ya gada ba kaga Allah ya yi magana ya yi irin wannan yanayin na wulakantarwa ne ba ko tare da shi bawan sa ne sai ko dan karkashin karkashin tan tan tan tan ba ma a san da kai ba sai kai kawai kana cikin ila wa kalan walakin Allah ya yi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum duk abin da kuka siyar kuka rika siyarwa na alkhairi to amfanin abin da kawunan ku zai koma mawa an gane ko shi Allah ta'ala mawadaci ne in kayi alhairi ma kanka kai mawa in ma ka ci kanka ka kauye mawa masana na ma'aikaci alaihi salatu wassalam yayi umarni da ayanka akuya hadisi na nan cikin riyadu sashi nana Aisha ce ta gyara wannan akuya to sai sai sadaka da ita sai karfata irin gaban nan ta gaba da abin da ya shahi rai nan duk shine ba ta bada manzo Allah sai ya shigo wajen ya ce ya Aisha ma bakiya min lahaliha sai Aisha menene ya rage mana na daga namar wannan akuya da rike cewa ai ma bakiya illa tasibuha ba abin da ya rage mana sai dai karfata ce kadai kadai to ku tsaya ku da abin da manzo Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam sai ce bakiya kulluha illa tasibuha aiki sai tun da mai cikin sadaka da ragowar da karfata ce ta rabu a yadda kika faɗa to ni kuma a yare na dukkan ta duk tana nan ita karfatar nan ce kadai ba ta nan annabi ya ce mata duka wanda kika bada da ita tana nan dan mun tura ta gaba ne za mu yi ta amma karfatar nan da za mu cinye ita ce ba ta nan wanda za mu ga ta yadda ita ta shi ne ma'anar bakiya kulluha gairar tijha ko illa tijha dukkan ta duk yana nan sai dai karbata ce ba ta haka da abin da kuka ce na alkhairi saboda kawunan ku wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wa illa ba kwa ciyarwa sai dan neman yardan tashin Allah nan abin da ake yi kamar labari ne amma ma'anar sa umarni ne yanayin tarkibin nan labari wa ma tunfiquna illa ibtida'a wa yarda amma ana nufin wala tunfiquna kada ku siyar sai dan neman yarda Allah da shi ake samun lada wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum da abin da kuka siyar na alkhairi to za a cika ladan shi a gare ku wa antum la tuzlamun ko din nan ba za a tawaye muku ba kaga ne Allah ta'ala yana ta magana siyarwa siyarwa siyarwa to a nan gurin za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe za a ji zuwa suka fi dace da aki dacewa da akiyar gobe za a ji wannan karatu insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ta ba mu lada wannan muka faɗa da kuskure gore da sani Allah ya gafarta mana da tsarar da mu malaman mu da iyayen mu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya bar gaba mu kuma Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe mana ta lafiya a cikin mu Allah ta ba su lafiya kafin mu rufe an ce fadin alkhairi ga wanda ya alkhairi abu ne mai kyau ko tun farkon wannan azumi akwai alhaji lawal na alhaji garba mai gwanzo ya kawo mana mai ko lamba zan ba wata fadi ta ce ana ta amfani da shi akwai wani nazisi ko ila ne ko da ne sai wato shi ma ya kawo mana galan guda har yi mana wasu al'amuran da na to kun malama ta ba wa ta kawo mana mai kwanaki ta ƙara kawo mana wasu bayan Allah sun kawo alƙur'ani a rama shi ma zai ya kawo alƙur'ani to ɗazu akwai shugaban kwamitin masallaci alhaji hadi shehu shi ma ya ce a madadin wanda muna so a koyi da shi da irin wannan ya sa ban faɗa ƙarara ka samu baburi da ka kai ma ku hazo a zai ya kamata ku hazo domin kwamitin mu na marayu zai yi rabar da kayayyaki ranar talata ran za mu yi tafsir to da kaya da hajji rabar da kayayyaki da zan kuma zai tafsir to ya ce da shi da zar'arsa kamilin din shi shi alhaji hajji shi kwamitin tafsir sun ba da wannan lemu katan biyar a sa da shi cikin yin da taimakon ba sai kuma sun ba da dubu goma ita kuma wajen harka abin da ya shahe marayu ɗazu kuma sun nan sai ga alhaji wancan alhaji sani ali mai kula shi ma ya aiko da buhun dawa shi ba alhaji ali mai tsari ya aiko da buhun dawa to duk gaba ɗaya Allah ya saka musu akwai kan lamarin harkar marayu din to duka ko ai family ko ai guruf an gane in kai ba kai da family sai gurup da kai da abokan ka ku yi gurup ku yi wani abu na a zo a gani ko lemun ko ruwa ko wani girki ko kuma kuɗi ku kawo ma wannan kwamitin domin akwai shi da yadda da kuma kuɗin za a yi Allah ta'ala ya sa mu lafiya amma ga yana wasu suna nan zagayawa idan abinda Allah ya hore mutum ko yanzu ko nan gaba sai a ci gaba da bada abu kuma sai a sai da kuɗin kirki ba da shi ma ya kawo kadadin ruwa to dai muna so ya zauto ranar bakin da za ta halarta mu ma gwagwanin iko mu karanta masa rai tunda hidima ce ta alƙur'ani ba ma so a yi ta a tashi hingirgin mutum sai ya fita da zai ya sai biyo wata a sanya ta a gare da sha wanda mutanen annabi suka bada suka suka bada saboda albarka annabi albarka alƙur'ani to Allah ta'ala ya samu dace idan akwai tambaya kwara ɗaya za mu alta idan akwai in ko babu ta zama kusan to guda biyu ke nan ba amma dai yi ta kai mun ga da dama sai a kasuwar na idan liman yana gudu ba ta zimma ba a magana idan yana gudu ba zimma na Hmm. ko yan agaji ko wani yan agaji idan liman na cikin kudu ba ba a magana an gane ko manzon Allah a hadisi sai ya hana inda ya ce idan mutum ya magana liman yana kudu ba fa huwa kama sallar imari ya habibu asfara haka annabi ya zama kamar zaki wanda ke dauke da manya-manyan da littafai kuma ko wani na kusa da shi kuma kare ce yishu yishu sai ba in kai shigo annabi ya ce ba ta da jama'a ka kyale shi kawai sai an gama gare an gama sai ya ga mai hadarin da ya fada ga abin da annabi ya faɗa game da shi ba kuma sai ka faɗi wata magana ta ba ka rubuta kanka ba wannan shi ne to yi ta abu guda da shi kenan daga duk wata abari kuma sai gobe sallar tarawih in zuwa waye sai daga sallar tarawih ne an rage wata nafila nafila ba kada abin da yake rufe ta sai sai idan alfijir ya hudu ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ta idza sala al-fajr fala salata illa rak'atayn fajr in alfajr ya hudu ba wata nafila ba karka sai dai rak'atayn fajr din kawai ba za ta yi ba idan sai yi ba za ta yi idan take za ta yi a wajen lokacin amma ko na filfili nawa kai in kai kai shafi'i da wuturi to da daddare sar kuma cikin dare kana iya tashi ka ƙara wasu sai dai wuturi ne dai ba za ka maimaita ba to da ma'aiki ya ce wala wa kirani filai ba magana wuturi biyu a cikin dare ɗaya shi ne kawai ba za ka sake yi ba amma ko na tana da ta wannan za ka iya tashi kai abin da ke faruwa akwai wasu wanda suke dan taɓa lamarin ta hajjin ne ko kamar suna tuta to ta hajjin bai bai da wata matuta sai dai kawai idan ana shigo da wani abin da ba mai kyau ba ciki to sai a kokarin kauda wannan abin ba da kyau kamar kila an ce wasu matan a wasu guraren dan mu Allah ya sa ba mu taɓa samu ba a nan gurin sai mu mun taɓa samu wannan a nan ba mu taɓa samu wannan matsala a ce ga wata ta hito an iske ta tare da wasu Allah ta'ala ya tun wata aka fara ta hajjin a nan masallacin tun lokacin shek malam musar suleiman sun suka fara yi ba da malam kanu shekara ishirin da nawa da uku da fara ba ba taba samun irin wannan matsala ba to ya ga matsalar da babu ita a guri me ne me ne sa ba ya karkaro ta kakaro ta ba a taba samu ba kuma inda ma ake samun matsalar hakan ba zai lalata tahajjud din ba sai dai a san yadda za a magance matsalar a gabana fa a gabana wallahi ba da jina yanzu ko a gabana muna cikin dawaki a ka'aba wani mutum ne da ma tun da naga abin da yake ban nutsu ba kuma a gabana aka zo aka kama shi yana ta gogon wata mace haka sai ya sa a daina dawaki saboda an samu wannan shi ɗan yawan nan suna ko wani shaidanci akan wani abu mai kyau to ba zai sa a daina wannan abin mai kyan ba sai a toshe kafar da za a daina shaidanci da ba ta gane wannan amma shi da an kama wani da wasu a wani kuta hajji shi ke wani sai duka to ai ta hajji din ba dole bane a daina a'a ba haka dai ce ba abu matakan da za a sa wa kowa dan ya daina shiga haƙƙin kowa a kan wannan mataki shi ake yi dai zai da hannun ka ya kama su sai ka ji wani likita ka sai a yanke me za ka yi a ba ka magani dan ya wani haka za ka yi saboda me kana kan hannun naka an gane ko so da kan abu mai muhimmanci aka samu matsala ce matsalar za a gyara Allah ta ala sarga subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم